إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو أصبت goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da talatin da hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara muna raye mun sake dawowa don ci gaba da karatu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na wannan rana sannan kuma za mu ci gaba da karatu ne kamar yadda aka saba a cikin suratun nisa'i mun tsaya kan aya ta ɗari da hamsin da uku a ta ɗari da hamsin da hudu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta ɗari da hamsin da biyar a yau bi iznillah muna fata Allah ya ba mu ta ina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ظلم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
Allah madaukakin sarki yana magana akan annabi Isa alaihi salam a cikin waɗannan ayoyi sannan yana magana akan yahudu da nasara cikin yadda suka mu'amalanci annabi Isa alaihi salam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi gare su Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya halittan annabi Isa alaihi salam ta zama aya Allah ta inna masala Isa inda Allah ka masali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مثال النبي عيسى عليه السلام عليسا كمان مثال النبي آدم ني عليه السلام النبي آدم الله تبارك وتعالى يا هلتشي با uwa ba uba aka kawai aka halitte shi daga ƙasa aka gina aka hura masarai ya zamanto annabin Allah tabaraka wata'ala to sai kuma Allah tabaraka wata'ala cikin tafiyarsa ya so ya halicci wani daga cikin bayinsa shi kuma daga uwa kawai ba tare da mahaifi ba shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ta hanyar maryam wacce yar abuna imrana wacce hamnatu ta haife ta ita kuma tana cikin ibada da bautar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mata aifar da annabin Allah na hudu daga cikin ulul azmi minar rusul wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi ba tare da mahaifi ba shine annabi Isa alaihi salam to lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi cikin awa ɗaya aka samu cikin annabi isa alaihi salam kuma aka yi ɗau cikin aka kuma yi naƙuda shi cikin annabi isa alaihi salam ba kamar sauran ciki ba ne maryam tana da ciki amma cikinta bai taso ya yi tudu ba tare da cewa kuma yanzu nan za ta aihu yanzu dai ciki yanzu naƙuda ya zo yanzu kuma ta aihu yanzu ta zo da shi kuma yanzu ya yi magana saboda haka cikin karamin lokaci kawai Allah ya kaddara masa daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza lokaci ɗaya kawai annabi isa alaihi salam ana haifansa a kafin ma a gama haifansa in an ɗauki ra'a fanadaha man tahtaha ra'a fanadaha min tahtiha fanadaha man tahtaha shine annabi isa alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi kai tsaye a ya sa shi ya kira mahaifiyarsa kai tsaye tun ana haifansa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi ya zama aya to wannan ayan sai ya zama to wasu nasara sun yi guluwi cikin haƙƙinsa suka zurfafa suka wuce gona da iri suka ba shi haƙƙin da ba nasa ba har suka kai shi matsayin Allah yahudawa suka yi dafa cikin haƙƙinsa suka ƙi shi suka kyamace shi suka ƙima su kai shi haƙƙin annabta da Allah ya bashi to su kuma ahlus sunna al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su su kasance alwasaf wato ummatul wasafiyya al'umma ta take tsakanin ba ta yadda da gulurin nasara a cikin annabi Isa alaihi salam ba ko ba ta yadda da jafa'in yahudu a cikin haƙƙin annabi Isa alaihi salam ba a cikin komai ba a son guluri ba a son jafa ba a son ka kasa isa inda ya kamata ka isa ba a so kuma in ka isa inda ya kamata ka zarce ka ki tsayawa inda aka ce ka tsaya shi yasa al'umma ce wasatiyya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas umma ce wacce take al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minai daga cikin su Allah ya sifanta su bil wasatiyya la ghuluwa fiha wa la jafa ba sa wuce gona da iri sannan ba sa kasa kaiwa gaci wannan shine sifar mutane na kwarai to nasara sun zurfafa sun wuce gona da iri cikin haƙƙin annabi isa alaihi salam shine Allah yake bada labarin sha'anin su a wannan guri ne da matsayin mu'jizar da Allah tabaraka ta'ala ya sanya annabi isa alaihi salam akan da kuma ɗaukaka darajar mahaifiyar annabi isa alaihi salam Allah ce fabi ma naqabihim mithaqahum ana iya fassara shi a gurin wasu malaman tafsiri fabi naqabihim mithaqahum ba tare da ma'adin ba wato ma'ana saboda warwarewan alkawarinsu da suka yi da Allah tabaraka wata'ala ya yi da su na gaskata littafin da ya zo kafinsu da kuma gaskata manzon da aka aiko musu cewa shi manzo ne kuma bawan Allah ba dan Allah ba sannan kuma da gaskata littafi da manzon da zai zo bayansa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma alqur'ani to sai suka warware wannan alkawura gaba daya da kuma cewa da aka yi su tsaye da sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa da aka yi su ba da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu zakka da kuma cewa da aka yi su taimaki manzanni akan isar da sakon Allah to duk suka warware wannan alƙawari wannan alƙawari ne tsakanin su da Allah sun yadda za su yi da amma sun warware shine Allah ta fabi ma naqabihim mithaqahum saboda sakamakon warware alƙawarin da suka yi wa kufrihim bi ayatin lahi da kafircewa bijirewa da ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqi da kuma kashe annabawa da suka tsaya suna yi bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙin kashewa ba ma'ana banu isra'ila yahudu da nasara sun kashe annabawan Allah ya wuce misali kamar annabi zakariya alaihi salam annabin Allah ne kashe shi suka yi annabi yahya alaihi salam annabin Allah ne kashe shi suka yi kai an samu akwai a rana ɗaya ba sun kashe annabawan Allah ɗari uku da goma sha uku kuma suka koma suka ci gaba da harkar su me a tahrir wa tanwir abuna Sheikh Muhammad Afabir yake cewa sun ma kashe annabawan Allah dubu a rana guda suka ci gaba da kuma harkokin su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ƙarshe la tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku yi duk abin da suka yi kuma daga ƙarshe za ku zo ku rinka kashe bayin Allah na kware wannan shine abin da zai saura a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen zamani za a bi dukkan matakai na barna da fasadi wanda yahudu da nasara suka yi guluwi da jafa da sauransu da barna da duk abin da suka yi wajen sabon Allah sannan daga ƙarshe za a cika da kashe bayin Allah na kwarai kamar da suka kashe annabawan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce to duk wani abin da suka yi wa qatlimul anbiya da kashe annabawan Allah tabaraka wa ta'ala da gairi haƙƙin ba tare da sun ci sun sha ba wa qawlihim qulubuna ghulf Allah tabaraka wa ta'ala ce da kuma fadin su da suke yi kulubuna gulf mu zuciyar mu a rufe take malaman tafsiri wasu suka ce kulubuna gulf suna nufin zuciyar mu a rufe take ba ta fahimtar abin da kuke faɗa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa na alqur'ani zuciyar ta rufe wasu malamai kuma suka ce kulubuna gulf abin da ake nufi shine zuciyar mu akwai ciwo ba wani abu da yake iya ratsa ta wasu malamai kuma suka ce qulubuna ghulul kamar yadda Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala ya faɗa a littafinsa shine zuciyar mu fi ghilati kamar yadda ake littafi idan aka yi littafi wannan bangon sunansa gila wannan bango da ake yinsa mai kauri a farkon littafi sunansa gila sannan wannan bango da aka yi a ƙarshen littafi mai kauri shi ma sunansa gila shi yasa za ka ji mutum ya ce na karanta littafi min gilafin ila gilafin mana na karanta littafi daga farkonsa wato bangonsa na farko har bangonsa na ƙarshe to ma'anan kulubula gul sai suka ce mu zuciyarmu a cike take da ilimi don haka mun mata gilaf farkonta mun rufe ta da kwaba ƙarshenta mun rufe shi da kwaba don haka babu wani labari da za ka kawo mana kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iya shiga domin mun riga mun rufe zuciyar mana ta cika da ilimi har mun mata kwaba mana akwai gilaf tana akwai gilaf tana shine qulubuna gul in ji tashin malaman tafsiri saboda haka zuciyar mu ta riga ta ruku da ilimi ta cika don ka farkon ta ma an rufe shi nan ma an rufe shi kafin a ce ma ka je kai binding na karshe kai kowa in ka rubuta thesis ko dissertation na masters ko wani abu ko phd kaga sai ka ji jiki tukuna sai an tabbatar an girgiza ka an gaba saura sannan sai a ce to je kai gilas ma'ana je kai binding ka bayar submission na karshe sai ka kaman ka zuba ruwa a ƙasa ka sha in ka dage sai ka yi sujjada ga Allah in Allah ya baka dacewa to saboda haka fa bima nan abin da sai suka ce qulubuna gul mu zuciyar mu ta riga ta cika mana nan da duk aka ce ma ka je kai binding wanda zaka yi masa koba mai kauri da farkon sa da karshen sa ka je ka bayar mana duk wata kwamiti da za ta zauna ko wani panel da zai zauna ya caccake ka ya gama caccaka ya yadda yanzu kan kai ma'ana an yadda da wannan tsakiyar an yadda yanzu ilimi ne sai sa aka ce ma ibinding ma'ana farkon ka sa kwaba mai kauri ƙarshen ma kwaba mai kauri an yi da ilimin da yake tsakiya ne to shine abin da suke faɗa anan qulubu na gul zuciyar mu ta cika babu wani abu da zai ratsa bangon nan babu wani abu da zai ratsa bangon nan tsakiyar mu kuma ilimi ya ishe mu suka ce ilimi ya ishe su ba su son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shine sai Allah ce bal fada Allahu alaiha bi kufri fala yu'minuna illa qalila Allah ce Allah ya rufe zuciyar ne da tsatsa na kafirci bi kufrihim malamai suka ce ba'u sababiyya bi sababi kufri saboda dalilin kafircewarsu bidirewa Allah da dokokin Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah da suka yi wannan ya sanya zuciyar tasu ta zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe ta ne da tsatsa na wannan kafirci nasu da jahilci nasu da kazawa da ketare iyaka Allah ce fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai yan kaɗan kaɗan ne kacal daga cikin su suke yin imani shi yasa in ka kirga wanda suka yi imani a cikin ahlul kitab a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya kirga su kawai nan da ne ya ce abdullahi bin salam ya ce salman al-faris sai ka ji kana ta nema a hankali da kyar saboda haka su yan kaɗan ne fa la yu'minuna illa qalila Allah ce wa bi kufrihim kuma hakanan dalilin sakamakon dalilin kafircewansu wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da kuma faɗinsu da suka yi a bisa maryam mahaifiyar annabi isa suka kirkiro buhutanan kiran ƙarya aziman mai girma suka dingira mata suka ce ta yi zina da harunan najjar suka ce harunan najjar shi ne wanda ya je ya yi lalata da ita saboda haka ta aiki ɗa annabi isa alaihissalam ka duba wannan mummunan magana wani don dai a rusa ayar allah ko a rusa isar da manzancin allah sau da yawa za ka ga ana shafa wa mutum mai da'awa wani abu na kalmomi wani sa'i don a rusa da'awarsa sai a bari mu yi kage mu ce shi kaza ne saboda in aka faɗi wannan jama'a za ka yi gaba ɗaya za su kyamace shi ko za su ki shi ko za su yi kaza ina wannan sunnar makiya Allah da masu gaba da annabawan Allah ne tun farko kar ka yadda a zauna da kai ana mitin din shafa wani kashin kaji wadda ba gaskiya ba wallahi kar ka yadda ka shiga wannan ko me za a baka a duniya kar ka yi wannan domin makiya addinin Allah su suka fara yin wannan su suka kirkiro wannan su suka shirya wannan bai kara wa wa'inda aka yi wa wannan kagin komai ba sai daraja yanzu kaga maryam tun shekara dubu nawa ta tafi amma yanzu ana ambatonta da alkhairi annabi isa alaihi salam shekara nawa ana ambatonsa da alkhairi ko mun san cewa annabin allah ne alqur'ani in zaka karanta shi daga farko har karshe sai ka yi kiran annabi isa almasih bawan allah annabin allah wannan ya ɗaga musu daraja amma wanda suka yi nufin kiran ƙarya su jingina musu sai suka yi nufin kiran ƙarya ɗin don su ɓata su su kuma ɓata da'awarsu wannan bai sa musu komai ba sai ɗaukaka kuma da'awarsu ta ci nasara da ikon Allah don haka Allah tabaraka ta'ala ya ce wa qaulihim ala maryama buhtanan azima da fadin su kiran ƙarya buhtan shine kiran ƙarya mai muni don jingina wa mutum a ga cewa an muzanta shi a ga cewa an ɓata shi a ga cewa wannan muzantawa din yayi tasiri wai don kar in yayi magana a saurare shi shi sa in aka ji magana akan wani bawan Allah to kar ka dorar ka yi shiru ka kame da bakinka yawanci kar ka rinka magana da wuri wacce kake ba ta gaskiya ba kuma ba ta alkhairi ba akan mutane yanzu yanzu al'adamu shine jiran labari mu dorar daga ka ji labari kawai sai ka dorar kamar dama so kake labarin yanzu dalilin tsorar da labari kana iya fada cikin hatsari ka zama cikin makiya Allah ka zama cikin wanda Allah baya son su don wataƙila ka tuhumi wani bawan Allah mutumin kirki da abin da ba gaskiya bane sai Allah ya watsar da ku gaba ɗaya waɗanda suka tsaya suna tsora irin waɗannan labarai da don haka in ka ji labari kai shiru ka faɗi alkhairi kace amma ni abin da na sani shine wani fa mutumin kirki ne sai na kawo ba zai haka shi na kawai sai kai shiru ka kyale ran da ya bayyana gaskiya ne shikenan ko ya bayyana gaskiya ba dole sai ka faɗa ba masu faɗa sai su faɗa ya bayyana gaskiya shikenan yayi kuskure ko kuma shedan ya rinjaye shi in wani abu ne shedan ya rinjaye shi kuma babu wanda ya fi karfin dama shedan ya rinjaye shi to saboda haka in ya tuba kuma Allah zai yafe masa in haƙƙin wani ne in ya wayar Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe masa wannan shine da haka sai mu lura da duk abin da ake faɗa akan bayin Allah don nufin ɓata su kar mu taimaka wajen haka shi yasa in ka ji magana ka yi haƙuri kar ka yi zama mai saurin ɗorar da labarai kar kullum ya zama daga gari ya waye kana kasa kunnanka ne don ka ji abin da za a faɗa ko akan wani kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tumi gidansa amma ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laula in sami'tumuhu wa laula in sami'tum laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ismun mubin Allah tabaraka wa ta'ala din me yasa lokacin da kuka ji ana tsorarwa shi ma zuwa aka ya kace Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi lalata da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami kaga wannan an yi ne don a tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shagaltar da shi da wani abu ya bar da'awa wanda suke munafikai su suka yi wannan ai tuhumai shimfidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tuhumar sa ce ma'ana har bai kai matsayin da matarsa Allah ya kare ta daga irin wannan shashanci ba wani an yi ne don a bata sha'anin da hawa da kira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutane suka rinka dorarwa gari ya dauka gari Madina ta dau zafi Allah tabaraka wa ta'ala yake ta abuna abuna laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada idan lam yatu bi shuhada'i fa ulaika 'inda Allah humul kadhibun Allah tabaraka wa ta'ala daga karshe cewa yake walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم in ka ji labari akan bawan Allah to karka dorar ka yi shiru domin ko ka dorar ko kuma ya tabbata gaskiya ne labari sai ka dorar baka da lada to balle kuma inda tabbata kuma gaskiya bane ba to kana da zunubi mai girma kuma ba ka san yadda Allah zai yi da kai ba dalilin ɗorarwa ne to in ma gaskiya ne tunda ba lada to kai shiru mana balle kuma in aka ɗorar kuma sai aka samu ba gaskiya bane akwai matsala zamanin mu ne yanzu yawanci ba labaran gaskiya ake so a ɗorar ba kullum an fi so a yaya ta sharri sai mutane suna zaune lafiya wani zai kirkiro karya ya ce an ce kaza kaza ko an ce za a yi kaza ko an ji labarin kaza an ji labarin kaza abubuwa da wanda ba alkhairi ba ko shi ya jefa wani tunani shi kenan kawai sai ya yaya sai abin ya zamanto shi ake ta faɗa to Allah ya kiyaye don haka an jefi yahudu da nasara lokacin da maryam ta taho da ɗa kowa ya tsanta da cewa ita baiwar Allah ce kullum a masallaci take amma da ya kamata su kina da ya kamata su ga alaman ciki tattare da ita da alaman laulayi na ne amma ba su gani ba lokaci ta yi kawai sai ga ta nan da jinjiri ta zo da jinjiri gurin su ta ce kai wannan wani irin al'amari ne ma kana abokin ra'atau wa ma kanat ummuki baghiya babanki ba ba a san shi da mummunan sha'ani ba babanki an san shi tun da can mutumin kwarai ne kuma mahaifiyarki ba karuwa bace ma'ana ta ina kika da wani wannan kina nufin ki ce karuwanci kika yi fa sharat ilayhi sai nuni zuwa gare shi shikenan shi kuma da ya fara magana ba inni abdullahi atani alkitab atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati menene wa ma dumtu hayya suna jin wa'annan maganganun sai kuma magana kuma ta sake zama matsala yesu suka ce a to dan Allah ne shike nan wannan dan Allah ne jinjiri ya rika magana irin wannan to dan Allah ne kaga an tsaya a dashen matsala an fito fili an faɗi abun matsala saboda me harka ta jahilci da son zuciya Allah tabaraka ta'ala yake faɗin wannan da sun tuhume ta wasu suka ce wasu duk da ya yi wannan magana din annabin Allah ne annabi isa alaihi salam ya yi magana yana yaro yana jinjiri sai suka ce wannan haruna najjar ne ai shi ma mutumin kwarai mutumi ne salihi shi ma kuma ana ganin sa a masallaci ita kuma tana masallaci saboda haka suna tuhumanta da shi amma cikin awada cikin mintuna a ce ta samu ciki daga wani mutum kuma ta aihu ta zunnan ba ta da ciki yanzu nan ta zo da jinjiri kuma a ce wani namiji ne wani ne ya kamata a ce an yi nazari a cikin haka amma duk idan idan magana ta zo shaidan ya so ya ci nasara akan bayin Allah duk wani mai hankali da zai iya tunanin cewa kai ku dawo da hankalin ku yanzu abu kaza zai yi sai ka ji ya kasa magana kuma an daina sauraron sa sai hankalin mutane gaba ɗaya su daga jikin su ba wanda zai yi tunani amma inda za a yi tunani yanzu da satin nan ba ta da ciki yanzu yanzu nan da hantsi ta zo da jinjiri amma a ce dan wani a wani ya kamata dama a tsaya kawai a zuba wa Allah ido a tabbatar da gaskiyar lamari amma sai suka kasa yin haka suka kirkiri ƙarya suka jingina gare ta suka yi mata kazafi Allah tabaraka ta'ala ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah duk wannan yana daga cikin abubuwan da suka sanya Allah ya kishi da su Allah yana faɗin wa'annan abubuwa ne da suka yi yasa Allah ya kishi da su yana kira musu Allah ce wa kauli da faɗinsu inna qatalna al-masiha mu mun kashe al-masihu Isa ibn Maryam Isa dan Maryam rasulullah manzon Allah suka ce sun kashe shi wani ya zo ya ce ga wancan ɗa da aka haifa yana nan yana cewa wai abi Allah shi kaɗai kuma shi bawan Allah ne manzon Allah ne ɗan gidan Maryam almasihu sai sarki a wannan lokacin ya ce a ina yake yanzu aka ce an gan shi a wajen baitul maqdis sai ce to ku je a kashe shi a je a kashe shi yanzu nan ya daina irin wannan magana domin wannan magana din yana so ne ya kawo mana ci ma baya a cikin mulkin saboda haka je a kashe shi ya ya zai ce abauta Allah kadai a bar gumaka a bar ababen bauta kuma bayan Allah ma'ana yana nufin bai dace ba a bar gumaka sannan mai faɗin cewa shi manzon Allah ne bai dace ba ya ba da umarni kawai ce aje a kashe shi da suka zo kashe shi suka kewaye inda yake ciki tabbas da shi da mutane wanda suke hawariyun wanda suke kamar sahabbansa amma su hawariyun ne ba su kai sahabbai juriya da jajircewa irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zababbu ne babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda ya samu mataimaka waɗanda suke gindinsa suke tare da shi irin sahabban manzon Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ba ko babu wani mai mulki a jahiliya da musulunci wanda ya samu wanda suke matukar biyayya gare shi bisa biyayya na gaskiya irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke hawariyun sun taimaki annabi Isa alaihi salam kuma sun yi imani da shi suna matasa ne a lokacin suna kuma da kokari da himma adadin su bai kai yawan sahabbai ba domin wasu malamai suna cewa kasa da ashirin ne masu wasu suna ganin kasa da arba'in ne su adadin su akwai wanda suka ce ma adadin su su goma sha takwas hawariyun na annabi isa alaihi salam malamai sun yi sabani wajen adadin su to amma dai sun tsaya suna taimakon annabi isa alaihi salam kuma suna tare da shi sun yi imani da abin da ya zo da shi shine sai aka zo suna tare da shi sai ga wa'annan sun zo kashe shi ba tare da su sun sani ba kawai su ga an kewaye gida gaba daya an musu zobe ya tabbatar ya gansu sai dai ko ya iso ko su iso ba wani makawa kawai sai sun haɗu sai ke cewa wane ne a cikin ku zai tsaya a kashe shi a madadina a kashe shi a madadina zai kasance tare da ni a aljanna sai wani daga cikin hawariyun wasu malamai suka ce sunansa sham'un wasu malamai suka ce sunansa sham'an wasu sun yi ta sabani wajen sunansa sai ce ni ina so a ɗaure na a madadinka yana faɗin haka wani matashi ne yana faɗin haka sai Allah ya suranta sifar annabi Isa alaihi salam da wannan saurayi ne daga yadda ya yadda sai surar annabi Isa alaihi salam ta hau kansa sai mala'ika ya zo sai daga annabi Isa alaihi salam wa inna wanda suka zo kisan wasu suna gefe sai suka daga kai suna kallon ana tafiya da annabi Isa alaihi salam domin daga shigowansu sun gan shi inda yake zaune sai suka ga an daga shi ana tafiya da shi sama suna kallo wa'annan kuma sai suka yi kan wancan matashin shi kuma yana gaba tsakanin su da wancan annabi isa alaihi salam sai suka yi kansa domin sare shi saboda haka suka sare shi sai suka rinka musu tsakanin su wayannan suna cewa an kashe annabi isa wayannan suna cewa ba wallahi ba kashe annabi isa ba ba a kashe almasihu ba domin muna gani aka daga shi sama aka tafi da shi shine Allah ke faɗi wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu waɗanda suka yi saɓani a cikin cewa an kashe annabi isa ko ba a kashe annabi isa alaihi salam ba lafi shakkin minhu suna kokonto su ya su waɗannan suka ce ba a kashe shi ba domin muna gani aka tafi da shi sama wa'annan suka ce an kashe shi tabbas an kashe annabi isa za ku suka zo suka bawa wannan sarki nasu labari tabbas sun kashe annabi isa wa'annan kuma suka ce mu ba mun tabbatar ba a kashe annabi isa alaihi salam haka lafi shakkin minhu sai suka shiga kokonto suna ta kokonto tsakanin kuma suna sabani wannan suna cewa an kashe shi wannan suna cewa ba a kashe shi ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar cewa da sai wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah da fadin da suke cewa lalle mu mun kashe almasihu Isa dan Maryam manzon Allah wanda yake raya cewa shine manzon Allah a gurin su mu kuma mun yi tabbas muna da imanin cewa shi manzon Allah ne bawan Allah ne kuma shi ba dan Allah ba wama abun da Allah tabaraka wa ta'ala yace wama qataluhu ba su kashe shi ba wama salabuhu ba su tsire shi ba domin shi wannan saurayi da yazo a suran Annabi Isa alaihi salam suka suka kashe shi sai suka tsire shi shine irin wannan abun sifa ta cross da abun suka tsire shi suka yi masa abun suka yi suka suka tsire shi a jikin ite wanda suka yi masa sifa irin wanda ake yi na cross ma'ana hannayensa haka a buɗe ga kayansa a sama sannan ga dungan jikinsa a ƙasa saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya ce in dai annabi Isa ne alaihi salam in ji Allah tabaraka wata'ala su suna kokonto wasu sai an kashe shi wasu sai ba a kashe shi ba shine Allah ce wa ma qatalu ba su kashe shi wa ma salabuhu ba su kire shi ba walakin sai dai yanda lamarin yake shubbiha lahu an kamanta musu annabi isa din ne alaihi salam ta hanyar wancan saurayi ne Allah ce wa innal ladina ikhtalafu fihi lalle waɗanda suka yi sabani cikin annabi isa alaihi salam la fi shakkin minhu ko kuma waɗanda suka yi sabani fihi cikin qatlihi kashe shi la fi shakkin minhu suna kokonto cikin kashewan wasu ce an kashe shi wasu ce ba a kashe shi ba Allah ce malahum bihi min ilmi illa tiba'a zan ba su da cikakken ilimi tabbas annabi Isa alaihi salam ka kashe shi suka kashe ko ko yaya sun riga sun fada cikin kokonto tsakanin su ba su da cikakken ilimi illa tiba'a zan sai din kawai zato zato suke yi wanda ce gaskiya muna ga kai an kashe shi wanda yake gefensa kuma a ce a ni ko na ga ba a kashe shi ba domin ina kallo yana yi- ana tafiya da shi sama ba su ga waye yake shi ba amma ga shi ma ana tafiya da shi sama wannan ya ce an kashe shi wancan ya ce ba a kashe shi ba wannan sun shagala da tsire wancan a, matashi suna ganin sun kashe annabi isa alaihi salam alhali ba su kashe annabi isa alaihi salam kai sai Allah ya ce magana kawai ta gaskiya wa ma qataluhu yaqina Allah kawai ya faɗi magana ta ƙarshe wa ma qataluhu yaqina ma'ana haƙiƙanin magana yaqinin ta shine ka ta kankanta a zuciyanka wa ma qataluhu ba su kashe shi ba. shine Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya yi faɗi yadda duk suke ta tunani da kokonto da shakka da cewa kuma suna cikin zato sai Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba yaƙini kawai shi ne labari na yaƙini Allah yana baka labari na yaƙini za ka ba ruwanka da sauran kokonto wanda duk yake ba musulmi ba ya zo ya saurari labari na yaƙini daga alƙur'ani wacce Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wacce annabi Isa ya yarda da wannan littafi alƙur'ani annabi Isa ya tabbatar za a yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayansa a karanta al-injil ma'ana bible din a karanta ko sabon alkawari ko tsohon alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isa alaihi salam ya tabbatar za a yi wani bawan Allah manzon karshe a bayan sa shine Ahmad sannan kuma zai rinka kiran sallah in lokacin sallah yayi ko kuma zai yi umarni da kiran sallah za a zo a yi sallah sannan zai yi alwala zai wanke hannu zai wanke fiska zai wanke kafafu sannan zai yi shafan kai sannan zai zo ya fuskanci alƙibla sannan zai yi kabbara kuma zai dora hannun dama akan hagu akan cikinsa sannan zai yi karatu sannan zai yi rukuri zai yi sujjada a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana cikin bayi saboda haka wannan ya kamata wanda duk yake son gaskiya ya zo ya imani da alqur'ani ya zo ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ya kuma abuta littafi kiristoci da yahudawa ku taho ila kalimatin zuwa ga kalma sawa'in bainana wa bainakum wacce take daidai abin da yake cikin littafin ku shi yake cikin littafin mu inda littafi mai sarki ne mu zo mu duba mu zauna mu tabbatar da abin da yake cikin littafi mai sarki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa annabi Isa alaihi salam da littafi mai tsarki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwan alqur'ani ya soke shari'a da annabi Isa alaihi salam sai dai Allah ya ba ku martaba sunan ku ahlul kitab kun more da amfani da abin al-inji sannan kuma da amfani da alqur'ani ma'ana sun rayu rayuwa guda biyu amma sauran wa'inda aka aike su a cikin wannan al'umma su ba su ne ahlul kitab wa'incan wanda suka more al'umma guda biyu ba amma idan sun zafi addinin christianity cewa shi za su to idan suna yi yin sa na gaskiya suka karanta littafi na gaskiya da sun san cewa annabi isa alaihi salam ya yi umarnin cewa in dai har allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wannan manzo na karshe din to su bar abin da suke kai su yi imani da shi sannan su tsaye da sallah tare da shi su rinka yin sallah kuma su ba da zakka wannan duk an tabbatar saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da matsayin annabi Isa alaihi salam haka duk wanda ke son gaskiya zai gane menene a musulunci musulunci ya yarda annabi Isa annabin Allah ne ko manzon Allah ne wajibi ne yin imani da shi yana da daraja kuma Allah ya halicce shi ba tare da mahaifi ba annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah bane wanda duk yace annabi Isa dan Allah ne ya bada wani abu ya jingina shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala magana mai hatsari wacce ta kai mutum zuwa ga kafirci takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa duk wani wanda yake alqur'ani abuna annabi Isa dan Allah ne to yana magana ce wacce take ta hatsari domin sama da kasa da duwatsu sun kusa su rurushe saboda wannan magana sun kusa su rushe an da aulin rahmani walada saboda an ce Allah ya rikida Allah bai rikida ba وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا bai dace ba a ce Allah ya rikida Allah bai bukata zuwa gada kuma ko da misali ne na taba jin wani malamin a kiristanci yana cewa a'a ai ba ana nufin kai ai kaman ka ce dan kasuwa ne wala ina ga tun muna yara a herogara muna yara kanana mun zo gurin nema mun zo gurin wa'azin yace abun da ake nufi dan kasuwa ake nufi saboda haka lokacin muna firamare lokacin da ya faɗi ba san ma firamare ba lokacin da ya faɗi wannan magana amma na cino kuma ina iya sanin gurin da ya faɗi wannan magana saboda haka ya ce ana nufin da aka ce dan Allah a ana nufin dan kaman ka ce ne dan kasuwa ai ba ana nufin Allah ne a in ka ce dan Allah kana nufin Allah ya ce shi in kuma kana nufin a kana faɗan misali ne shine kaman a ce dan kasuwa to wannan kuma bai dace ba ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shi bai dace ba a jingina ɗan gari وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا duk abin da yake cikin sama da ƙasa gaba ɗaya ba komai bane abu yin Allah face kawai bawa kowa zai zo a matsayin bawa ne ranar tashin alkiyama zaka kowa bawan Allah ne babu dan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ji karfin ya rikida ya ci karfin haka bai bukatuwa zuwa ga ɗa bai bukatuwa zuwa ga mata bai bukatuwa zuwa ga mataimaki duk kowa kawai bawan Allah ne kuma yana iya halittar kowa a yadda yake so ya halitti mutum ko ba uwa ko ya halitti mutum ba uba ko ya halitti mutum ba uwa ba uba in Allah ya ga daman yin haka zai iya yin haka saboda haka bai dace ba a zo a ce Isa dan Allah sai dai Isa bawan Allah kuma manzon Allah wanda kuma bai yi imani da cewa shi manzon Allah bane shi wannan kafiri ne wani shine amma ba guluwi yahudu sun ce ba su yadda shi manzon Allah bane saboda haka sun kafirta nasara su kuma sai suka zurgo ba suka ce shi kuma dan Allah ne ko kuma suka ce shi Allah ne Allah Allah shi Allah mahaifiyarsa ma Allah suka ce Allah uku sai Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah salihu salasa Allah yace sun kafirta wanda suka ce Allah shine salihu salasa wato na uku uku ya Isa Allah Maryam Allah Allah Allah wannan kafirci bai dace ba mal masih ibn maryama illa rasulun kad khalat min qablihi rusul ai annabi isa alaihi salam almasihu bai zama ba face manzo ai kafin shi ma an yi manzanni sun wuce saboda ka annabi isa alaihi salam bawan Allah ne manzon Allah ne wajibi ne mu yi imani da shi wanda ba su gane wannan ba ba su gane me musulunci yake da'awa ba sun dauka ko musulunci yana kyaman annabi isa ne alaihi salam a sannan abin da ake so shi ne mutum ya auna gaskiyar magana duk mai son gaskiya ya je ya karanta Bible a gaban malami wanda ya san Bible malaman kristoci ya karanta sosai ya ji menene Bible ya faɗa idan ya karanta zai ga abubuwa wanda suke tabbatar da cewa lallai musulunci addini ne na gaskiya kuma zai ga bayanai wanda annabi isa alaihi salam ya tabbatar to kaga ashe kenan ya kamata mutum ya dawo zuwa ga gaskiya kar mutum ya gane gaskiya kuma ya tsaya akan abin da ba gaskiya ba mutum ya tsaya akan abun da yake shine gaskiya yin sallah wajibi ne akan kowa annabi isa ya umarni aje ai sallah ai sallah tare da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yasa kuma za ki yin sallah wani zai ce bari da zai yi sallah ba don ya bawa musulmai haushi ha ai ba a so ba musulmai haushi kawai za ka yi addini ne don Allah saboda ka samu tsira a gaban Allah hatta musulman ma ai ba a ce ku ba wa kirista haushi ba kace bari ka zo ka yi wani abu don ka ba wa kirista haushi a jawo su zuwa ga addinin Allah da hujjoji da ayoyi Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da wannan cikin alqur'ani su zo su da hujjoji da ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam nasara da kiristoci sun zo daga najran suka zo suka ce suna so su yi mubahala da shi suka zo suka suna so su gane me bayaninsa yace su zo aka zo lokacin ibadar su ta yi sun shigo madina kenan lokacin ibadar su ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su guri ta baya a masallacin su yi ibada suka fiskanci can suka yi ibada suka rubuta tafsirin ibnu kathir ya tabbatar da wannan suka fiskanci arewa a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi irin ibadar su suka zo suka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar manzon Allah manzo ne na gaskiya wasu suka musulunta wasu suka yi musulunta saboda haka addinin musulunci addini ne na gaskiya addini ne kuma na hujja da dalili addini ne wanda yake yana da baya kokonto baya shakka akan abin da yake kai tauhidi shine kalimatin sawa'in bainana wa bainakum annabi isa alaihi salam cewa yayi abauta wa Allah shi kadai bai ce shi dan Allah bane bai ce kuma abauta masa ba haka bai dace ba ga wani ya ce annabi isa dan Allah ko kuma ya bauta annabi za ka wannan in ko yake abota Allah shi kaɗai kar ana shi da wani haka ma musulunci yake sawa'in bainana wa bainakum Allah la ilaha illa Allah wala nushrika bihi shay'a kar mu dau haƙƙin Allah mu ba wani wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma qataluhu yaqina bal ko bar rafa'ahu Allah ilay Allah tabaraka wa ta'ala ce ila rafa'ahu Allah ilay Allah ya daga shi ne zuwa gare shi wa kana Allah azizan Allah mabuwayi ne mai karfi ya bi karfin yana so ya daga annabi Isa ya tafi da shi wani kuma yace zai kashe shi kana Allah azizan Allah ne ke ba mu labari bar rafa'ahu Allah ilai magana ta kai Allah ya daga shi zuwa gare shi kiza abun da yake na imani shine wajibi ne kasancewa Allah ya daga annabi Isa alaihi salam zuwa sama annabi Isa ba kashe shi ba sai za yanzu misali in kana rubutu kace yau yau na gata abunan July 20 ga Julai in kace 20 Julai a 2013 sai ka sa AD a baya kuskure after death after death din wa in ka sa AD kuskure da yawa daga cikin musulmai suna sa wannan sai mutum ya sa death sai sa AD after death death din wa waye ya mutu waye ya mutu a gurin da kace wannan abunan Gregorian calendar Gregorian calendar wannan wanda ta fara da January February har zuwa December ko kuma Christian era ya ya halatta gare ka za ka yi rubuta CE Christian era CE ko ka ce Gregorian calendar amma ka ce after death ta ina waye ya mutu wanda aka ce after rasuwarsa tun da an ce ana maganar 2013 ne in gaskiya ne a ce after dagewa ma na da bibi ta alaihi salam domin bai mutu ba Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma qataluhu yakina ba su kashe shi ba sai ga musulmi shi kullum musulmi ba zai tsaya ya zurfin tunani ko da iliminsa ko da basiransa ba sai ga kawai ya rubuta abu shi kenan kai tsaye ya ci sai ta rubutawa kullum in aka tada kai gaban Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da ka rubuta a duniya sai ka rubuta kaza me kake nufi kana nufi annabi Isa ya rasu shine aqidar ka annabi Isa bai mutu ba aqidar mu shine barrafa Allahu ilayhi saboda haka aqidar mu muke kada ba za mu rubuta AD ba ba ma rubuta edi saboda haka Allah tabaraka wata'ala ce Allah ya daga shi zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah tabaraka wata'ala ya kasance mabuwayi mai karfi hakiman kuma mai hikima cikin hukunta yin haka da kuma hukunta kamanta wani ya zama to shine za a zo ana ta tsirewa ana kashewa Allah tabaraka wata'ala yana da hikima yana so ya zartar da wani abu in Allah ya ga dama ba su kasu sai sun kashe wani ba suna gani din ba za su iya daga makaman nasu ba ai ba Allah tabaraka ta'ala ba a yanzu abunan wanda sai zurfi cikin abunan yaƙe yaƙe da sauransu ba suna iya zuba wa mutane wani guba ko koda ko wani abu ba sai ga masu makamai sun kasa sarrafa makami to balle Allah tabaraka ta'ala in Allah ya ga dama ce kar kowa ya daga makaminsa za su iya taba kowa ba wuri kuma sai Allah ya daga annabi Isa alaihi salam suna gani amma sai Allah ya bar su sai da aka biyo wani abu duk abin da ake nuna mana shine ba za ka zama dan jami'a kawai kawai kai kullun gindin din baka da wata tunani a basira baka bude basirar ka ba in an yi maganar addini kace na ustazai ne in an yi maganar kaza kace na kaza ne sai shashanci ne kawai kake bata basirar ka kansa bai dace ba ma'ana duk abin da zai yiwu ma kaga Allah tabaraka wa ta'ala duk abin innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in yayi nufin zartar da abu ce mace yake kasance sai abin ya kasance amma in an zo wasu abubuwa masu karfiya sai implication sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bi abun daki daki saboda a sa mutane su yi tunani akan wannan abu da haka annabi Isa alaihi salam sai Allah ce wa kana Allah Allah ya kasance azizan mabuwayi ne mai karfi ba wanda isa ya kashe shi ko ya ko ya fi karfinsa ya kashe annabi Isa alaihi salam Allah mabuwayi ne ba wanda yake wannan amma me yasa ya bar su suka zo har suka kewaye inda annabi Isa yake alhali annabi Isa shine mutum na hudu wajen daraja a halittar Allah gaba ɗaya ulul azmi min rusuli ya aka aka zo aka yi wa gurin da yake ciki zobe kuma aka kasa tidda shi har sai da Allah ya kamanta wani ya zamanto kamanninsa aka je aka rubu kan wancan ne hakiman Allah mai hikima ne cikin yin haka don ku musulmai ku yi nazari ku dau aya ku dau izina duk abin da za ku yi kusan cewa harka ce ta gwagwarmaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira sai ya sha wahala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki aka karya masa hakwara aka fata masa kumatu jini yana zuba a fuskarsa me yasa sahabbai sun fara da yaki sun fara da safe suna cin nasara rana tana dagawa sai nasara ta juya kansu me yasa ولقد صدق لقد لقد صدق ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون sako kaɗan yana iya sa mutane sai a girgiza su a mai da su baya sai an yi gaba an je kamar za a fita sai a dawo da ku zero kamar ku fara tafiya ba a dalilin sako kaɗan kwanan nan muna magana da wani daga cikin shekunan malamai ko kuma malamai da bashir imam wanda ya dawo daga jami'ar madina ya yi karatu a bangaren fikiyu yake cewa ya karanta wani littafi a jordo zai taho din nan wanda aka wallafa a cikin littafin sai ake cewa aka kafa hujjoji da ayoyi wanda ke tabbatar da cewa idan mutane suna sabon Allah da za su haɗu su ce gawa ne mu zaɓe shi mana idan mulki ya lalace hayaniya da yawa da sauransu kuma ba a samun adalci sai zalunci a shugabanci idan suka fi suka zaɓi wani mutum mai adalci wanda suke ganin shi ne zai iya tsayawa ya kwato musu yancinsu kuma ya yi musu adalci kowa ya samu kwanciyar hankali shi ma kuma wannan mutumin ya zo da himman haka tsakaninsa da Allah adalci zai shi sa ke son wannan mulkin in dai akwai fafawa tsakaninsu to in dai ya hau wannan mulkin to sai ya canja Allah zai canja shi zai dawo ba zai iya yin adalci ba saboda sakon wannan mutane to shi yasa in akwai sako ko kaucewa Allah to kar ku rinka tunanin cewa bari kawai in muka zaɓiwa ne za a samu kaza za a samu kaza wallahi an da hankali sai an daina sabo kafin a samu kaza kowa aka zaba ko sarkin maza ko limamin makka za mu ɗauko a ɗora shugaban najeriya in ba mu gyara ba muka dawo mun daina sabo ba ba za a samu jin daɗin da muke tsammani ba saboda haka a kullum ya kamata a gane cewa in gwagwarmaya ta zo to sai an yi gwagwarmayan ake cin nasara gwagwarmaya kuma ita ana yin ta ne da gaskiya ka tsaya akan gaskiya fiye da za a yi a juya a juyo a tafi a dawo in ka mutu na bayan ka ya wuce da abun ya rike tutar ya yi ci gaba da yi in shi ma ya mutu na bayan sa ya wuce da abun har a samu nasara in sha Allah sai an ci nasara wallahi in kuma Allah tabaraka ta'ala ya taimake ku kai na farkon kawai daga kun fara gwagwarmayar kai da kanka Allah zai nuna maka nasara din sai ku ci nasara kawai ba tare da rasare ba amma ma'ana ku rike gaskiya ku tsaya a kanta shi ne Allah tabaraka ta'ala ke nuna mana in an zo sai kaga annabawan an ba su cikin gwagwarmaya an ba su cikin wahala su shiga nan su ɗuya nan su yi nan su yi wancan su yi wancan kafin abu Allah ta'ala ya zartar da shi shine kar a ɗauka cewa gazawar Allah ne hakan a'a kuma ba wai Allah ya kasa bawa almasihu kariya bane Allah ce wa kana Allahu Allah ya kasance azizan mai tsananin karfi ne mabuwayi mulkinsa ya gagari kowa ya fi karfin kowa amma kuma cikin abin da ya yi hakiman shi gwani ne cikin abin da yake Allah ta'ala ce wa in min ahlil kitab ba karanta to ko an karanta Allah ce wa in min ahlil kitab kai to a karanta sai karanta
wa in من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
Allah ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti babu wani ɗaya daga cikin ahlul kitab yahudu da nasara musamman nasarawa wanda aka aiko annabi isa zuwa gare su kiristoci illa la yu'minan nabihi fa ce zai imani tabbas sai yayi imani da shi qabla mautihi kafin mutuwarsa wannan la yu'minan nabihi da shiwa qabla mautihi shiwa malamai sun tabani wajen wa'annan damira wajen fassarawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in min ahli kitabi kafin wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam zai sauko a ƙarshen zamani yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra alamomin tashin alkiyama manya-manya wanda za su zo a jere kowane ɗaya daga cikin su in ya zo mutane suka gan shi to magana ta lalace rana za ta fito ta yamma yanzu aka ce rana ta fito ta yamma akwai wanda zai je kasuwa ba wanda zai je ba wanda zai yin komai rana ta fito ta yamma sannan akwai abunan kurujin dabba dabatu salih naqatu salih za ta fito Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa idza waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimu anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan za a yi wannan dabba tashin alkiyama yanzu in aka ce wata naka ta fito wasu malamai sun ce za ta fito ne a wajen dutsen safa da marwa wasu malamai sun ce za ta fito ne a gefen makka ta shigo guri dabba ce za ta zo tana zagayawa a duniya wasu malamai suka ce gefenta an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah za ta rinka zagayawa a duniya tana cewa ku zo ku yi imani da Allah annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun mafiya yawan mutane ba sa yin imani ba sa yaqini za ta rinka kiran mutane zuwa ga imani wannan dabba din naqat salih ita ma tana daga cikin alamatu sa'a al-kubra Allah ya kirga su a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su a hadisin Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu ko sauran sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sauran sahabbai da suka rawaito abuna alamatu sa'a al-kubra wasu riwayoyin suna tabbatar da guda takwas wasu riwayoyi suna tabbatar da guda goma guda goma nan su ne waɗanda suka fi ƙarfin bayani da malamai suke yi su ne alamatu sa'a al-kubra guda goma daga cikin su akwai nuzulu isa alaihi salam saukowar annabi isa alaihi salam daga sama annabi isa zai sauko zai ila mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai kuma a bisa shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama shi annabin Allah ne ba wai an cire shi a cikin annabawa bane wasu sun zo suna wata da'awa suna cewa to in ka ce annabi Isa zai sauko to zai sauko a matsayinsa na sabon annabi ne ai a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ba wani sabon annabi a to wace sabon annabi annabi Isa alaihi salam tun kafin manzon Allah shi manzon Allah ne Allah ya aiko shi kuma Allah ya tabbatar mana cikin alqur'ani ga shi nan Allah ya tsayar da shi sama sannan Allah ya ce zai abuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar zai sauko wannan aya wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wannan da yu'minan nabihi da kuma qabla mautihi za a ga menene ayoyin ma'ana wannan damire guda biyu akan so suka jahilci alqur'ani ko suka bi son rai akan wannan damire guda biyu kuma suka rena hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka ce su ba su aiki da hadisi ba saboda ba za su aiki da hadisi ba da haka maganganun cewa annabi isa alaihi salam zai sauko duka maganganu ne a hadisai to in ka duba ayan alkur'ani ma wa'annan ayoyin alkur'ani ne su ma suna tabbatar da saukowan annabi isa alaihi salam bisa fassarar masu fassara in ka fassara alkur'ani ba a sallama wa mutum a yanzu ya zo fassara alkur'ani ba tare da ya yi bayanin magabata ba idan ka zo ka fassara alkur'ani ka ce ga abin da alkur'ani yake nufi zan ce ma ina salafiya ma'ana waye ya faɗi haka cikin magabata wanda aka yarda da tafsirinsa duniya ta san cewa shi mufassir ne shi za idan kun ji jiyawanci muna tafsiri a nan za mu ce haka malaman tafsiri suka ce ko ibnu kasiri ya ce ko kuma mu ce imamu shaukani rahimahullahu ta'ala ya faɗa ko mu ce ibnu jariri sabari ya faɗa su kuma ba wai sun faɗa kai tsaye ba yawanci zaka ji mun ce suka faɗa a cikin littafin su ma'ana suna fisko duk duniya malaman tafsiri masana tafsiri sun yi ijma'i sun yi ittifaqi littafin da ya fi kowane littafi haɗa tafsiri bil ma'asur at-tafsir bil riwaya ma'ala tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda aka rawaito manzo ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabbai sun fassara ayar da cewa kaza to babu kamar littafin Ibn Jarir Sabari rahimahullahu ta'ala shi ka ake ce masa imamul mufassirina shi kuma al-hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala shi kuma ɗalibin Ibn Jarir Sabari ne rahimahullahu ta'ala shi ne na biyu littafin sa ne na biyu kuma domin ya amfani da littafin malaminsa ibnu jarir sabari sannan kuma yayi kokari ya ƙara wasu abubuwa shi sama zaka ga yawa daga cikin abun da ka gani a tafsirin ibnu jarir sabari rahimahullahu ta'ala zaka gani shi ka gan shi a cikin tafsirin ibnu kasir shi sama wani tayi in ka in ka saba da yawan nazari a cikin su zaka ga cewa wani abun kawai in ka ga yadda isnadin da ibnu kasir yake tahowa da shi to zaka samu za ka iya cewa kawai ibn jarir ma haka yake haka ya faɗa wajen fassara wannan aya din ba tare da ka duba ibnu jarir din ba za ka iya cewa kawai ibnu jarir ma haka ya bada insha Allah ta'ala kuma in an bude sai a samu ibnu jarir din haka ya bada saboda in ka samu mu'amala da su akwai wadda'un wanda suka sanya turuk hanyoyi na isnadi hanyoyi guda wajen biyar wanda ba su inganta ba zuwa ga ibnu kathir zuwa ga abdullahi abunan wanda suka shigo da su a cikin tafsirin ibnu kathir ba Allah da zuwa ga ibnu kathir ba kuskuren magana ma'ana suka shigo da su zaka ga su a cikin tafsirin ibnu kathir ala kawo su amma wadannan hanyoyin malamai sun tantance zuwa ga tafsirin alqur'ani zuwa ga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma wanda yake shine habrul umma wa turjuman alqur'an akwai wadannan hanyoyin an tace a ilimin tafsiri an bayyana wa mutane cewa ga ifan hanyoyi ne idan ka zo za ka yi magana a cikin tafsiri duk wata aya in ka ce ga yadda fassaranta yake to waye ya faɗa a cikin magabata masana tafsiri in da babu to ba kai ta ba a dai zamanin yanzu ba wanda zai iya fassara alkur'ani kai tsaye sai dai Allah zai iya ganar da mutum cikin dogaro da ilimin tafsiri wadda sahabbai da wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sahabbai suka yi aka rawaito a cikin irin wa'annan littattafai da muka bayyana to mutum Allah tabaraka wa ta'ala yana iya ganar da shi Allah yana iya ma'ana baiwa ga wasu daga cikin bayinsa musamman wanda suka saba da mu'amala da alkur'ani wani sari idan mutum ya kalli aya lura da irin abubuwan da yake wurgawa na tafsirai da kuma yadda sarrafawa ayoyi suke wani sari Allah yana iya fahimtar da mutum wasu abubuwa ƙari ko dai mu'jizan alkur'ani ta ƙara bayyana saboda haka a nau'in ijazul qur'an mutum da iya samun karuwa a wannan abubuwa ne amma ba dai ya zo da wata ma'ana kacokan akan wata ayan alqur'ani amma zai iya samun wani kari ko a yanzu ila yau da kiyamati Allah kan zabi bayin sa wanda zai iya sanar da su wa'in saboda haka in mutum zai fassara alqur'ani yace zamiri kaza ya koma ga kaza ko kaza ya koma ga kaza to sai ya bayani in malamai suna da sabani akan wannan ne zai iya yin bayani in aka samu sabanin malamai wajen komawar zamiri sai aka samu hadisai ingantattu sun karfafa wani cikin wannan sabanin to wancan wanda hadisai suka karfafa shi shine magana da ake kai ita za a koma gare ta saboda wanda ya fi kowa sanin idan aka samu tafsirin aya sannan aka samu aya ta fassara aya shikenan afdalu tafsir kenan tafsirul qur'an bil qur'an a lokacin da aka rasa aya wacce ta fassara kaza to sai a koma ga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gudun wannan maganganu ne don a gane matsayin menene ake nufi cewa annabi isa zai sauko a ƙarshen zamani kuma yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra saboda akwai wanda ke kyaman wannan magana ce insha Allah ta'ala in Allah kai mu gobe muna raye za mu ci gaba daga inda aka tsaya ita wannan aya din wa in min ahli kitabi illa la yu'minu annabi insha Allah ta'ala kai mu gobe Allah ya ba mu dacewa wallahu ta'ala alim
da ya halaye wanda wanda yake ba shi kudi a can rasuwa sai zo kanta na fuskanta cewa yana da yin wannan wasu kudi sai suka ce a sun san suna mu'amala amma wasu yadda cewa yana da yin